الحمد لله عالم السر والعلانية أحاط علمه بكل خافية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عم بره كل ناهية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أهل الفرقة الناجية أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله وأطيعوه ولا تعسوه وراقبوه دوما تكونوا من المفلحين الفائزين للإيمان محكات يختبر فيها صدقه ومن ومن أدق تلك المحكات حلوة المرء عن أعين الخلق به تبين قوة الإيمان ومدى صدقه قال الحسن البصري رحمه الله الإيمان إيمان من خشي الله بالغيب وقال الشافعي أعز الأشياء ثلاثة الجود من قلة والورع في خلوة وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف ولا يعصم المرء من الاجتراء على على مفارقة ذنوب الخلوات إلا حاجز خشية الغيب من الله حين تعمر القلب وتملأه تلك الخشية التي جمعت بين الخوف من الله والحياء منه والعلم بقدرته وعزته وجبروته وإطلاعه ومراقبته واستواء الغيب والشهادة في علمه عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار فذلك العلم كما قال ابن رجب هو السبب الموجب لخشية الله في السر فإن من علم فإن من علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أيها المسلمون إن خشية الله تعالى في الغيب من أعظم خصال التقوى ومظاهرها التي تدل على حقيقتها كما قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وتلك الخشية من أعظم أسباب المغفرة العظيمة التي بها تورث الجنة قال تعالى إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم وخشية الغيب من أجل ما يلين القلب وتنفعه الذكر أبلغ نفع قال تعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وخشية الله بالغيب أعظم حال للعبد على المحافظة على الطاعات الواجبة والمستحبة ومحاسبة النفس وتذكر صوالف الذنوب والاستغفار منها وعدم الغفلة عنها ليكون ممن شملهم الله برحمته وأوجب لهم دخول جنته والنظر إلى وجهه الكريم آمنا من الفزع الأكبر سالما من كرب يوم الدين كما قال تعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وخشية الغيب الدائمة أو الغالبة وخشية الغيب الدائمة أو الغالبة يحقق العبد أعظم مراتب الدين مرتبة الإحسان وذلك بأن يعبد العبد ربه كأنه يراه وذلك سبب توقيه كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم وهو أيضا سبب الموجبة الاستضلال بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكره الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وتلك الخشية تنال محبة الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله رجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسألهم لقرابة كانت بينه وبينهم فمنعوه فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه وقوم وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام رجل يتملقني ويتلو آياتي ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له رواه الترمذي إخوة الإيمان حدثت فاطمة بنت عبد الملك زوجة زوجة الخليفة الراشد عم عمر عمر بن عبد العزيز أنها دخلت عليه فإذا هو جالس في مصلاه معتمدا معتمدا يده على خده سائلة دموعه على على الجيب على على الجبين سائلة دموعه على على لحيته فقالت يا أمير المؤمنين الشيء حدث قال يا فاطمة إني تقلدت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أحمرها وأسودها فتفكرت في الفقير الجائع والمريض الضائع والغازي المجهود والمظلوم المقهور والغريب الأسير والشيخ الكبير وذوي العيال الكثير والمال القليل وأشباههم في أقطار الأرض وأطراف البلاد فعلمت أن ربي سيسألني عنهم يوم القيامة وإن خصمي وإن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وسلم فخشيت ألا يثبت لي حجة عند خصومته فرحمت نفسي فبكيت وبخشية الغيب تزكو النفس وتصفو وتسلم من الحسد والغش وتمحض النصح لمن استشارها ويثقل الفكر ويوفق الرأي الصائب كما قال عمر شاور في أمرك من يخشون ربهم بالغيب اللهم اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا ونعوذ بك من الرياء والسمعة وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وذرياتنا يا رب العالمين الحمد لله godiya su ƙara tabbata ga mahalicinmu Allah a ɓoye da kuma bayyane wanda shi Allah tabaraka wa ta'ala ya kewaye dukkan al'amura da iliminsa ina mai shaidawa babu abin bauta bisa cancanta sai shi Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya wanda ya game dukkan nahiya da dukkan jihohi game da ilimin kan al'amuran da ke gudana ina mai shaidawa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzan Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka biye masa da kyautatawa har izuwa ranar kiyama baya ga haka ya ku ƴan uwa masu imani a matsayin mu na musulmai mu ƙara kiyaye dokokin Allah muna bibiyan al'amuran da Allah yayi umarni don mu cika wa'adin abin da ke kanmu na nauyi mu yi ƙoƙari wajen gujewa abin da ya zama sabawa mahalicin mu muna bibiyan abubuwan da ya hane mu game da aikatawa da haka ne bawa yakan samu rabauta duniyarsa da lahirarsa kuma ya zama yayi farin ciki a ran da ya gamu da Allah ranar gobe kiyama Allah ya faranta mana ran da zamu game da shi ya kuma yin Allah masu imani hakika imani yana da wasu alamu da ke bayyana wanda ke nuna gaskiyan abin da ke zuciyan kowane halitta mafi karancin abin da zaka kalla ka iya gane karfin imanin bawa yana bayyana ne a lokacin da ya keɓance kansa daga idan halittu ƴan uwansa ƴaƴan Adamu a lokacin da kaga babu mai ganin sa yana da tabbacin ba wanda ke sa masa ido kuma yake gujewa abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hane shi wannan alama ne da ke nuna tabbacin wannan bawa yana ɗauke da ƙarfi na abin da ya shafi imani da irin wannan ɗabi'a ne ake iya cewa wane ya gaskata abin da ke zuciyarsa shine a cikin ayyukansa imamu hasan al-basri Allah ya masa rahama yace imani in kana neman me shi shine wanda ya tsoraci Allah a bayan idon halittun Allah ya zama na koda mutane ba sa ganin shi duk abin da zai yi yana yi don ganin girman Allah Imam Shafi'i yana mai faɗi yace mafi girman al'amarin da ake iya gane wane ya rabauta game da kyau da nagartan zuciya yace yana samuwa ne sakamakon abubuwa guda uku ka dubi mutumin da yake da karanci wajen tattalin arziki ya iya dauka yana kyauta yace kana iya gane wane mai kyakkyawan zato ne mai karfin imani ne zuciyarsa tana cike da imani idan ka gane cewa bayi da shi amma yana iya daukan kadan din da Allah ya bashi ya mika yace abu na biyu da yake nuna karfin imanin bawa mutum ya kebance ba wanda yake ganin sa amma ka samu zuciyarsa tana cike da tsoron Allah yace sannan abu na uku da ke nuna karfin imanin bawa yace kaga mutum yana iya faɗin gaskiya a wurin wanda wataƙila yake miƙa ƙoƙon baransa ya taimake shi ko kuma wajen wanda ya zama na a sama da shi yana tsoronsa wane ne a ƙasa da wani wataƙila shugabansa sai ya ga mai gidan shi nan ya yi wani abu kuskure saboda ganin girman hakkin da Allah ya ɗora masa na in ya ga kuskure ya gyara ya gagara yin shiru ya fito da uslubi mai kyau a babin da'awa ya ce kazan nan da aka yi ba a kyauta ba a gyara tare da cewa wanda ake masa nasihan nan ya gyara wataƙila wani abincin sama da abin shan sama da wani abu tallafin rayuwar sama yana fitowa daga wajen wannan mai wadata bawan da kaga yana ƙasa da mai gidansa yana iya gaya mishi gaskiya ko da ya san in ya faɗa za a hana shi gobe ko jibi shi imamu shafi'i ya ce yana daga abu uku da ke nuna ƙarfin imanin bawa don haka a taƙaice abin da ya faɗa miƙawa daga kaɗan ɗin abin da Allah ya bayar sannan ya zama da mutum yana tsoron Allah a keɓance ko da ba a idan mutane ba sannan gaba na uku ya zama yana iya faɗin gaskiya ma wanda yake kwaɗayin ya taimake shi ko kuma wanda yake tsoronsa da wannan ne yake da alama mai girma na nuna babu abin da ke iya sa bawa ya saba wa mahalicinsa Allah a gefe bayan ya bayyana muku hakikanin imani a ido a matsayin ku na halittu ƴan uwansa ya koma gefe ya iya saba wa Allah suka ce daga dalilin da ya zama ya rasa a cikin zuciyarsa cikan tsoron Allah ne da ya zama na tana sa shi tsoro da kuma ganin girman Allah da kuma in jin kunyan Allah shi yasa yake iya sabawa Allah bayan ba wanda yake ganin sa malamai suka ce idan bawa ya zama yana cike da ilimi game da kudura da kuma izza da buwaya da daukaka da irin karfin gani da matakan daukan tsaro irin na Allah tabaraka wa ta'ala da kusanci da ya zama na Allah ya fi kowa kusa da bayinsa mutum musulmi yana jin haka a cikin zuciyarsa to da wahalan gaske ka samu ya iya keɓance kansa ko da duniya ba ta kallonsa ya iya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala don haka da wannan ne Allah ta'ala yake gaya wa duniya idan ka sani ka manta ko kuma baka sani ba shine mahalicin ku alimul ghaibi wash shahadatil kabirul muta'al shine masanin abin da kuka boye da abin da kuka bayyana wanda kuma yake da girma yake da daukaka daukakarsa ta wuce duk wani wanda ka sani zai iya sa maka ido a halin rayuwa a duniya kakan yi mamakin mutumin da wata ila zai yi wani abu barna a gwamnatance yau din nan aka ce wasu al'umma halittu ƴan uwansa sun sako shi a gaba suna bibiyan abin da ya aikata nan mara kyau dan a tuhume shi me yasa yayi wannan aiki kakan ga tashin hankali a tare da bawa wani da ya san za a biyo shin ma ya ɗauki dukkan matakan ɓoye aibinsa in ma'aikata ne a sa mata wuta in department ne a ƙona idan fayil ne a ɗauke ko a sace duka yana yi ne wai yana tsoron a zo a sa ido akan abin da ya yi saboda akwai rashin gaskiya ko da a cikin fayil din akwai gaskiya kashi casa'in in ya gwama da rashin gaskiya kashi goma tsoro yake a gani ta yaya aka yi a matsayinka na musulmi da ake cewa kana da imani ya zama na ka tsoraci wasu halittu cikin halittun Allah kake tsoron su kama ka da laifi amma Allah bai tsorace ka bi ma'ana baka tsoraci Allah ta hanyar gujewa saba masa ba a lokacin da kake tsoron wata ila in an ce a daki akwai kyamara in an ce maka yau din nan yi wani abu zina kake tsoron ka aikata don me yasa kake tsoro kyamarar nan da kake tuna daga baya wani zai iya zuwa ya ga laifin da kai ka manta Allah shi yafi kowa ido akan abin da bayi suke aikatawa ka manta da cewa Allah ya fi kowa kusanci da kai sama da irin yadda kake ganin inuwanka tana binka ka manta Allah yana gudana a komi na al'amarinka ya san halin da kake ciki sama da jinin da ke kai kawo a cikin jinin jikinka idan musulmi yana da irin wannan imanin mai wahalan gaske ne don ya keɓance ya kalli gabar da yamma kudu da arewa ya ga babu mai kallonsa ya iya lamun cewa ransa jin cewa baran saba wa Allah rashin irin wannan mataki mai daraja na samun tsoron Allah shi yasa bayi suke iya saba wa Allah a gaban da suke ganin kan cewa babu mai kallon su Allah ta'ala ya shelanta mana sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bih wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar Allah ya ce a wurina duk ɗaya ne da wanda ya boye da wanda ya fito fili ya faɗa da wanda ya yi cikin dare da wanda ya fito cikin ini ya aikata Allah ya ce ba su da bambanci duhun dare baya hana Allah kallon abin da bayi suke aikatawa kamar irin yadda dan ka boye abin ka yi shi us us wallahi baya hana Allah ji abin da ka faɗa dan ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur maha'inciyar ido a irin yadda yanzu muke zube Allah ya san ka'ini daga cikin mu ya san wanda ya boye alkhairi a zuciyarsa in abin da ke cikin zuciya da ya buye wa halittun Allah bai buye wa Allah ba ta yaya za a yi wani yayi wani abu aiki na magana ko kuma aiki na gabbai yayi tsammanin cewa Allah baya gani me irin wannan ɗabi'an fa bai ɗanɗani zaƙi na imanin gaibi ba don haka bayi daga cikin wanda za su samu natija irin abin da za mu ambata gaba kaɗan da wannan muke cewa ya ku ƴan uwa yana daga abin da mai girman daraja musulmi ya kwaɗaita wa ransa tsoratan mahaliccinsa irin yadda yake bayyanawa wa duniya take ganin zahiri yayi kokari in ya buya ma yana tsoron Allah da irin wannan kaifiya ko ma sama da haka kai mamakin mutumin da wata ila yau din nan in ya dauki wayansa zai iya mika muku yana ga daren akwai ɗan wasu lungunan da yasa kwado ya kulle ko kun bude ba za ku ga tsiyan da nake yi ba amma in kuka kauce daga inda yake kuke kallon sa sai kaga ya iya bude wayannan akwatuna da yasa musu kwado ya kulle sai ya kalli tsiya ya fito muku gobe da safe ce muku assalamu alaikum masha Allah kuna batan cewa mutumin kirki ne wata in ana nagarta wasu bayi ana cewa limamai ake nema ko adalai ko iya cewa wane da wane da wane suna ciki alhalin ya boye wani mummunan aiki ne daga abin da kunne yake ji ko kuma ido yake iya gani ko kuma gabbai suke iya aikatawa dan haka ya ku ƴan uwa masu imani Allah tabaraka wa ta'ala shine masanin dukkan abin da bayi suke aikatawa a faɗin duniya da wanda muka boye da wanda muka bayyana idan musulmi ya yadda cewa Allah ya san da haka to yakan samu imani ta inda koda ya buya sabawa Allah yakan zama da wahala a wajensa da wannan ne ya ku ƴan uwa musulmi yayi kokarin jin a jikin jikinsa cewa Allah yana ganin shi a duk inda ya kasance duk lokacin da ya tashi wani aiki ya kwanda sanin Allah yana iya lekawa ya ga me yake aikatawa da abin da ya bayyana da abin da ya boye da wannan ne ya ku ƴan uwa idan mutum na haka ya to haka a zuciyarsa to ayyukansa ba sa bambanta da wanda ya fito fili da wanda ya ɓoye a duhu yayi ayyukansa ba sa bambanta da wanda al'umma take gani da wanda al'umma ba ta gani duka yana sa girman Allah a zuciyarsa kuma yana yi don neman yardan Allah Allah ya mana irin wannan arziki kamar haka ne in yana mai aikin alkhairi don neman yardan Allah zai guje wa saba wa Allah ko da a ɓoye amma kakan ga mutum ya fito muku masha Allahu da irin rana kuna ganin shi kuna cewa mutumin kirki ne da za a bankaɗe muku tsiyan da yake yi a cikin duhun dare kuma sai ku ganshi mutumin banza ne bai yi kama da ko sallama ku amsa masa ba da wannan ya ko ƴan uwa da irin wannan tsoro to bawa zai zama kulliyomin ayyukansa a ɓoye da a bayyane ba su da bambanci wannan maganan fa zai gaskatu irin yadda Allah ya buɗe suratul nisa da mu ji tsoron Allah ita ne ɗaya daga cikin ɗaiɗaikun ayoyin da Allah ya ambaci a kiyaye dokokinsa har sau biyu cikin ta يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله بيرفع آية بسيدة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام يقال في آية هنا إن الله كان عليكم رقيبا يا كو متانن دنيا Allah ya ce ina tare da ku sama da yadda kake tuna cewa inuwa ta kusance ka na fi kusa da kai sama da duk wani aboki da ka sani yana tare da kai amma saboda rashin sanin haka wani yakan iya ware wataƙila ko odili ko security ko amini cikin aminansa ya iya sanin barnan da yake yi amma yana tuna cewa barin ɓoye wa Allah kada Allah ya san me nake aikatawa yakan iya ɓoye wa matarsa ya bayyana wa aboki ko ka samu ya ɓoye wa abokinsa ya bayyana wa mata shi matsiyaci ne wataƙila a duniya ɓarawo ne amma ita kaɗai ta iya sanin ɓarawo ya manta cewa Allah da zai yi asambili ya shelanta wa duniya shi ma ya san halin da yake ciki don haka inna Allah kana alaikum raqiba ya ku ƴan uwa masu albarka lalle haƙiƙa tsoron Allah a bayan idon mutane yana daga cikin manya-manyan arziki na tsoron Allah da musulmi zai iya samu wanda ke iya nuna gaskiyan abin da bawa ya ɓoye na tsoron Allah a zuciyarsa kamar haka ne Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi cikin littafinsa walaqad ataina Musa wa Harun al-furqana wa diya'an wa dhikran lil muttaqin alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum min as-sa'ati mushfiqun bai wa annabi Musa da aka yi da littafi abin da ya shafi a taura da shi da annabi Musa Allah ya ce al'amarin yana nan a fili yana haska wa duniya ta inda ta haska ma al'ummomin da suka rayu a wancan zamani akan haka suka ɗori bisa tsoron Allah wani irin tsoron Allah suka samu sun tsoraci ubangijinsu mahalicci ta inda ba su gan shi ba ba su taɓa ganinsa ba suka yarda akwai shi kuma suna yi ɗin nan ba sa bambanta bayyanan ayyukansu da wanda ya ɓuya Allah ya ce kuma in ka taɓa su game da tsoron lahira a razani suke a firgice suke haka ake son musulmi ya zama da wannan ne ya ku ƴan uwa wani wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana daga sababin da bawa yakan samu yalwa na yawaitan gafara har ma ta gadar masa da samun aljanna fadin Allah tabaraka wa ta'ala inna ma tunziru man ittaba'a dhikra wa khashiya ar-rahman bil ghaib fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim iyaka in kaga alqur'ani ko hadisi ko sakon annabi ko alqur'ani na raurara abin da ya shafi zuciyar mai imani kaga yana tasiri a tare da shi to ya tsoraci Allah ne a bayan idon mutane sinadarin abin da zai sa ka ga ayoyin alkur'ani suna tasiri a zuciyanka har wani lokaci in an karanta ka tsatsafo da hawaye to ko da bayan ba mutanen nan in an karanta maka wannan ayan kana da wancan natija na tsoron Allah a bayan idon mutane dan haka dan ka shigo cikin mutane ba za ka shirya ba wani lokaci sai ka ga idon ka me ka fashe da kuka saboda an karanta maka ayoyin alkur'ani bai daga siffan mai kuka game da ayoyin alkur'ani ko hadisan annabi wanda ya ɓoye ha'inci ya bayyana tsiyawa mutane idan ka zama kana da irin wancan siffa na bayyanan abin da ya shafi tsoron Allah ko da bayan idon mutane ya zama kana kiyaye dokokin Allah Allah ya ce a gaya maka ana maka bishara da gagarumar gafara daga wurin Allah kuma da gagarumin tukuici na aljanna a gaba ga Allah idan mutum ya zama da irin wannan siffa Allah ya samu rabota da haka ya ku ƴan uwa tsoron Allah tabaraka wa ta'ala a bayan idon halittu yana daga cikin madaukaka dalilan da suke tausasa zuciya ta zama ta yi taushi ana gaya mata kaulin Allah ta dauka ta sanya shi cikin aiki har kaga wa'azi yayi tasiri ga wanda ake wa'azantarwa sakamakon fadin Allah tabaraka wata'ala innama tunziru alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah wa'anda suka ji tsoron Allah a bayan idon mutane a boye su suke tsananta tsoron Allah sakamakon gaibi sun yadda da matsayin Allah tabaraka wata'ala in suka tashi biyayya wa Allah musamman a gaban sallah kakan ga sallansu ta bambanta da na al'umma saboda su sun amsa siffan sallah na farko da aljanna ta ambata qadi aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un an samu cikakken khushu'i a cikin sallarsu dan haka in yana yi yana hararo a gaban Allah yake ruku'u yake sujjada in yana da matsala ya faɗa a sujjada yana jin ya faɗa ma wanda yafi kowa girma ciki a cikin duniya babu kamar sa shine ya faɗa wa mahaliccinsa Allah ya faɗa a inda yake da yaƙinin in dai bukata ne to matsalar ta warware tun da na faɗa inda ya kamata to me irin wannan siffan kakan samu ba yin sallan ba sallan ma takan tsayu a wajensa ba zai yi sallan azhar ku neme shi al'asar ba ba zai rasa azhar wata ila ku ganshi a magariba ba ba zai zama kullun nan dale a sallah ka samu ya rasa raka'a ɗaya raka'a biyu ba saboda akwai cikakken imani da gaibi a zuciyarsa ya gan girman Allah cikin zuciyarsa dan haka kullum ba zai yarda wata ila ko kiran sallah ko iqama ta kwace masa ba in ko ta kwace zaka ga ya koma gefe na istighfari dan ya san ya taba abin da Allah ya hana shi tabawa amma nawa ne cikin halittun a yau wanda suke rasa wata ila raka'a ɗaya cikin sallah kaga mutum ya koma gefe na istighfari ji yake ma shi yayi wani abu baninta tunda ma na go cikin ku ne sallah wataƙila ma ya fi ku ƙarfin murya kullum na kan faɗa a idar da sallan ya zo iƙamansa tafi na ladanin da ya tada sallan da aka yi tare da liman ya ya rasa raka'o'i hudun gaba ɗaya ya zo ya tsaya muku a bayana Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha shi yana jin bai laifi ba ya idar da sallan ma ka samu ko tasbihi baya yi balle neman gafaran Allah bayan Allah ya ce sallar sa yayi a cikin jami'i abin da ya makarar da shin nan kuma ba uzuri ne karɓaɓɓe a wurin Allah ba ba wani abu ya rasa ba baya ganin girman Allah cikin zuciyarsa a boye wannan shi ya jawo irin wannan matsala ya ku ƴan uwa masu albarka tsoron Allah a bayan idon halittun Allah yana daga cikin dalilan da yake sa bawa ya iya kiyaye dokokin Allah wanda Allah ya wajabta masa tare da mustahabbai ka samu cikin sunnoni sallolin dare sadakoki a boye bayan zakka karatun alqur'ani na nafilfili ba na cikin sallah ba yana yi wa kansa hisabi yana tuna in na tsaya a gaban Allah yaya Allah zai yi da ni yana iya tuna cewa nayi zunubi nau'i kaza barin tuba daga laifin abin da nayi ya yawaita istighfari cikin rayuwarsa ka samu bai gafala rayuwa ta dauki hankalinsa ba ka samu ya fada cikin bayin da suke cin arzikin samun rahama Allah kuma ya wajabta masa samun ni'ima na aljanna me irin wannan siffan sai wanda ya tsoraci Allah tabaraka wataala a bayan idon halittu da wannan ne ya ku ƴan uwa masu albarka mutum in ya samu irin wannan siffa akan tashi a kiyama ana tsoron tinkaran Allah ya tashi yana farin ciki saboda abinda Allah ya faɗa wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id hankali ya tashi da wuta can ga jahannama ana jawo ta amma sai a zo kafin a jawo ta sai a jawo mai tsoron Allah wanda ya tsoraci Allah tabaraka wa ta'ala a bayan idon halittu ana gwada masa ana duk rigiman da zaka gani jahannama za a jawo mala'iku dubu saba'in so dubu saba'in biliyan bakwai za su jawo wutan jahannama a haka tana neman kwacewa kada hankalinka ya tashi ba ta da rabo game da kai abin da kai ka tsoraci Allah cikin imani a bayan idon mutane ka bi Allah da haka sai a haka yato masa aljanna a yayin da wani yake daga ido yake hango gidan wutan jahannama hankalinsa ya tashi dan ya san da tsiyan da yayi a duniya shi kuma ana gwada masa gidan aljanna ghaira ba'id ga ta nan kusa kusa da ita kaman ya sa hannu ya taba kayan kicin ana cewa kwantar da hankalinka kai nan ne zaka shiga ko da wani a can hankalinsa ya tashi ga sarai kai wata ila aljanna zaka shige da haka ba abin da zai daga masa hankali hadha ma tu'aduna li kulli awabin hafiz wannan shine alƙawarin abin da Allah yayi a babin tukuici in ka bi shi a duniya kana tsoron sa koda a bayan idan mutane in dai ka kiyaye dokokin sa ka zama hafizun kana kula da al'amuran da Allah ya hana ka kana bari abin da Allah ya saka kana kiyayewa waja'a bi qalbin munib zuciyanka ta kubuta babu hasada ba mugunta ba ba kyashi ba hasada ba komai ka je wa Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai ce udkhuluha bi salam ku shiga cikin gidan aljanna kuna tare da aminci zai shiga aljanna ma shi bai san an yi duriyan an jawo jahannama ba zai shiga gidan aljanna ma ana duriyan abin da ya shafi sara'i ma bai san an yi haka ba dan haka sai ya shiga tukunna in ya nutsu ya bara tambayar ni an ce da ba da sara'i ai ka jima da hayewa hankalinka ya koma kallon aljanna ne baka san ma ka bi kan siradin ba dan haka duk wani tashin hankalin da ake gani a kiyama me irin wannan siffa na tsoron Allah bisa gaibi wallahi zai ci arzikin shiga aljanna ba tare da hankalinsa ya tashi ba Allah muke roƙo ya sanya mu cikin su Allah zai ce udkhuluha bi salam zalika yawmul khulud daga cikin arzikin da za a yi musu Allah zai ce lahum ma yasha'una fiha kuna da duk abin da ranku yake so a wannan rana ba shigan kadai ba wani shiga da kafan dama kana salamun salamu ana illa qilan salaman salama kana shigowa kuma sai a ce da kai yau din nan duk abin da ka sani ranka yake so akwai shi a nan gidanka kwantar da hankalinka bayan an dauka an baka Allah zai ce wala daina mazi akwai ƙari a wajenmu wanda zamu baka wanda kai baka ma san me ba ka gama ambatan abin da kake tuna dadi ne a duniya baka same shi ba a baka anan abin da kake tsammani a wurin mu sai mu baka wanda ya saba wa hankalinka kuma sai an shiga aljanna dan haka kada mu biye wa duniya mu shagaltu da neman lahira ga wanda yake son ya ji daɗi mai ɗaurewa na har abada duk wanda ka ganshi cikin jin daɗi fa a duniya a yau da wahalan da ya sha a baya duk wanda kaga kuma ya koro jin daɗi a farkon rayuwa sunnan rayuwa ne kafin ya koma wa Allah sai da abin da ya wahalar da shi kafin ya bar duniya Allah ya gwama al'amuran guda biyu ne sai ya ja'alu Allah ba'da usrin yusra sai an sha wahala tukunna sai a samu jin daɗi inna ma'al usri yusra Hassan da Husaini ne ba sa rabuwa da haka da wahalan gaske ka samu wanda ya ce maka shi jin daɗi aka haife shi a ciki har ya mutu bai san wahala ba inda ake shiga cikin jin daɗin ba a san wahalan ba ba za a ji ɗuriyanta ba sai a gidan aljanna Allah ya sa hankalinmu ya koma nan da wannan ne ya ku ƴan uwa nake kira mu ƙara ƙaimi da dagewa wajen roƙon Allah akan samun wannan arziki mai girma na shiga aljanna tare da samun ni'ima daga wajen Allah tare da ƙari tsoron Allah bisa gaibi ga wanda ya dawwama yana yi ko kuma yayi kokari ya zama daga siffar rayuwarsa bayi ma sun shaide shi yana da irin wannan siffa yana cin arziki mafi daraja daga cikin kason abin da Allah ya raba musulmai bisa shi a babin addini akwai musulmi wanda in ka tsaya a cikin musulunci wanda yake kafirci yau yayi kalmar shahada ma zai zo ya same ka a bakin kofa amma da ka shigo musulunci ka gwama da ayyuka tare da yadda da Allah ka kan ƙara matsayi a shigo da kai tsakiya wata ila sai a cewa ne yana da imani idan ka tsaya baka yi gaba ka matso gaba ba ka shiga babin ihsani to wanda ya shigo musulunci jiya yayi aiki irin na imani ba mamaki gobe rayuwa ya cin maka amma so ake musulmi ya samu mafi daraja na abin da ya shafi daraja na addini ita ce babi na ihsani kana iya samun wannan daraja idan ya zama na bawa ya cika zuciyarsa da tsoron mahaliccinsa a bayan idon halittu wannan da aka samu bawa yana bautawa Allah ta matakin da zai zama kamar yana ganin Allah ko kuma yana ji a ransa kamar Allah yana ganin sa da haka in ya tsaya zai yi sallah ba za ka ga yana yi yar muri ba yawa sai lada ba in qur'ani zai karanta yana ganin girman littafin yana ganin girman ayoyin in aka ce Allah ne yace annabi yace za ka ga jikinsa na rawa in an ce a bari zai yi gaggawan bari in an ce a aikata za ka ga yana sauri wajen ya aikata saboda ya fahimci matsayin littafin ya fahimci waye yake maganan annabi ne ko Allah dan haka zai yi saurin aikatawa kuma in bari ne zai yi saurin bari wannan yana daga cikin matakin da ake son kowane musulmi ya samu ta inda zai keɓance ya zama wannan siffa mai daraja na ihsani ta tabbata ga rayuwarsa Allah ya gaya mana inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun in ka shiga cikin irin wannan siffa kuma tarayyan Allah ne za ta zama kullun tana tare da kai a annabi ya bamu labari kunnanka ba zai ji ba sai abin da Allah ya yarda da shi da za a zauna a yi gulma wallahi Allah ne ya daga ka aurin yanzu ka tashi a ce matanka tana neman ka ko kuma ka manta baka kai ce fa ne ba ko a ce babanka ya turo a kira ka su karaci gulman su kai baka nan da ana kallon tsiya za a kunna a gani wallahi saboda kana tare da irin wannan maƙiya na ihsanin Allah ne ya daga ka aurin wallahi ba zai bari a yi tare da kai ba da za a koro wata dukiya ta haramun ta gifta ta gaba gare ka wallahi Allah ba zai bari ta iso wurinka ba sai ta yi diverted ta canja hanya ta zaga ka kafin ta isa inda za ta sai dai ka ce me yasa fayil din bai biyo gabana ba Allah ya san in ta buga ta zama maka jarabawa kuma kana layin masu ihsani baya fatan a taba ka da matsala balle ka shiga jarabawa har kai mamakin mutum musulmi da ya san akwai Allah ya yadda Allah yana iya kallo a kowane yanayi a ce ya zama mazinaci bai yi zinan nan da tufafi a jikinsa ba sai da ya lamunce wa ransa jin cewa ba wanda yake kallo na kuma ya manta da Allah zai yi fasadin minti goma sha biyar minti ashirin minti talatin har ya gama ka samu wani bai tuna cewa akwai Allah a sama da shi ba kai wannan yayi nesa da imani yayi nesa da mantawa da Allah ka samu a hakan wata ila sai ya gona ya kakkarya kalmomi marasa daɗi yana neman ya soyo zuciyar wanda zai yi zanan nan da ita saboda wata ila bata saba ba ya manta cewa shi ma da nashi yar a gefe irin yadda ya yi kwambinsin wannan yarinya ta amince ta yadda ko ya razana ta ta yadda ta ba da kanta ya yi wannan fasadin da ita wani zai iya karya murya sama da nashi ya yi da yarsa amma zai manta da wannan abin saboda ya yi nesa da ganin girman Allah bai tuna Allah yana iya kallo a ko'ina ba Allah babu ruwansa da gini Allah babu ruwansa da kaɓo ya koda cikin rami ne wallahi in mutum ya shiga inda zai yi aikin nan wallahi za a bayyana maka shi tamkar rana lokacin sallan azahar ran da za ka tsaya gaba ga Allah yaya kake ji ana bankaɗo littafinka na kayi tsiya kaza da ka ɓuya babanka mahaifi matarka ƴaƴanka danginka baffaninka kawunanka suna taya duniya ganin saɓon da kai kunyan ba ta tsayawa iya kanka wanda ya san ma sai ya ji kunyan kan cewa ya san ka saboda abun kunyan da ka je kai a ɓoye kana tuna zai ɓuya yau Allah bai ga dama ya ɓoye ba ya bayyana da wani wanda yanzu ya ɗauka an gama rigimar ya shiga ya musu sata wata ila ya ɗauke musu wata ila ɗan ƙanƙanin abu dan nace dan kankani ne watakila kudi ya bi takaddu ya dauka ya cika jakansa ya gudu yana ganin ya sha kuma ya rayu a shi ya yi aure a ciki ya aihu bisa shi yana jin babu komi Allah yana jiran sa sai an yi assembling duniya an hada na farko da na karshe za a faɗa a ce ranan kaza ga watan kaza ga aikin da wane yayi a lokaci kaza ga barnan da yayi ga mutanen da suka sha wahala sakamakon barnan sa mai irin wannan tsoron Allah yana zama daban cikin halittun Allah ko duniya za ta watse a ce masa babu kowa wallahi ba zai iya sabawa Allah ba ku sawwara irin maganar da aka faɗi sayyidina Abubakar ya faɗa yake cewa in Allah zai hukunta mai shelayele ko daga sama ya ce ya ku taron duniya gaba ɗayan ku ƴan aljanna ne sai mutum ɗaya zai shiga wuta ya ce da na ci gaba da aiki saboda tsoron ba mamaki a duniyan nan wanda zai shiga wutan nan ba mamaki ni ne ya ce in kuma za a zo a yi shela a ce duk duniya ku ‘yan wuta ne mutum ɗaya ne zai shiga aljanna ya ce da na ci gaba da dagewa wajen bin Allah ba mamaki ni ne kan gaba in mutum ɗaya zai shiga aljanna ba mamaki ni ne yau in aka leƙo masallacin da aka ce duk mu ‘yan aljanna ne sai mutum ɗaya ai rantsuwa da ka yi da Allah ka ce kai baka cikin wanda za su shiga wuta lamun cewa ranka da ka yi musamman ka daga ido ka ga da wani barawo kusa da kai Allah ya sauke kaga wani mazinaci na zaune ka ce ni da bana zina ai kawai ka ga alamun cewa ranka ina gidan aljanna to ga waɗanda daga manzan Allah sai su amma an ce in duniya za ta zama ƴan aljanna ana tsoron mutum ɗaya zai shiga wuta ya ce da na sa wa raina jin cewa ba mamaki mutum ɗayan nan ya zama ni ne da haka ba zan fasa kiyaye dokokin Allah ba Allah da ya yarda sun masa irin wannan imanin sai ce na yarda da ku a duniya don haka lahiran ma an ba ku ita ku aikata abin da kuka ga dama ahlu badrin amma wallahi Allah ya san ba za su saba masa ba ya ba su wannan lafisin kai yanzu aka bole ku aka ce an ba ku aljanna kowa ya abin da ya ga dama nawa ne ustazan na ce saura cikin mu amma wayancan an gaya musu yan aljanna ne an ma gaya musu annabi ya faɗa a ɗaiɗai kun lokuta mabambanta wallahi ba su canja ba sai dai ƙarawa imani na gaibi kenan yadda da Allah allazina yakhshawna rabbahum bil ghaib sun yadda da Allah tabaraka wa ta'ala a bayan idon halittun Allah Allah ya samu ɗanɗani zaki irin na wannan imani da irin wannan sababi na samun irin wannan arziki na imani bawa yana sama wa kansa inuwa ne ranan da za a bude rana babu wani abu inuwa da zai iya rufe ka ya hana ka shan wannan zafin rana din ranan da sai dai inuwan al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala wanda zai inuwantar da wasu ɗaiɗaikun mutane da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa kaso ne guda bakwai sab'atun yadhilluhum Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh a cikin abin da annabi ya ambata ya ce akwai mutumin da wata kyakkyawar mace 'yar zuri'a ka ji fa tana da kyau kuma 'yar gidan masarauta ne ko kuma gidan arziki ta ɗaukaka zuri'anta kowa ya sani sai ta bauta ce maka ga kanta ta bayar a yi zina da ita kalman da ya fito a bakinka sai ka ce kana jin tsoron Allah ba a idan mutane ta maka wannan tayin ba ga kyau ga ɗaukaka ga tattalin arziki ga shahara ta ce maka ga kanta amma ka ce kai kana ganin tsoron Allah ya sa ka hana kai ya hana ka yin wannan aikin tukuicin abin da Allah zai maka akan wannan aiki shine ran da za a bude rana akan kwakwalwan dan adam za a sama maka inuwa na al'arshin Allah ta maka inuwa ranan da babu lema ko dan PDP ne ba zai samu inuwan lema ba wallahi ba ruwan Allah dan haka iya abin da zai kubutar da kai aikin da za ka yi ka tsira shine ka rika daga ayyukan gaibi daga cikin alamun yanzu an ce macen ne ta neme ka ina ga wanda lalacewansa ta kai shi ya kai ya nemi matan ya nemi macen ya gama tattalin wayonsa wataƙila ɗan buci ne ya gudu ya ce ko jos zan je in yi fasadin in dawo yana cikin tafiyan kuma ma ya lafi domin ƙaulin illa ladaihi raqibun atidu mala'iku ne suka masa escort har jos in shi bai sani ba saboda bai san waye Allah ba malam a duniyar sallama fa ba a taɓa cewa assalamu alaika ba a bisa sunnan annabi me ake faɗa assalamu alaikum ana tuna maka ne kullum baka rabuwa da wasu halittun da ba kai ba ai kai kadai ne amma amincin Allah ya tabbata a gare ku kai da su waye ka taba tambaya da mala'iku hagu da dama tare da kai kun zama jami'i da haka amincin Allah ya tabbata a gare ka da mala'ikun da suke tare da kai suna rubutu ka taba tuna haka sai kaga mutum shikenan in ya ware shi kadai sai ya rika dauka shi kadai ne annabi shi yasa ya shelanta wa duniya mala'ikun nan guda biyu raƙibu da atidu tsinuwa suke suna la'antan bawan da hatta tsaraici ya buɗe wa kansa shi kaɗai ba wai don yayi zina ba fa a gidanka yanzu ka buɗe ka tuɓe tsaraicin ka tsirara mala'ikun la'antan ka suke yi saboda an sa su su kula da komai naka su kuma babu abin da suka tsana kamar ganin tsaraici da haka in ka shiga bayan gida ko a hotel ne ya sa maka ɗan me tawul ɗin da za ka rufe tsaraicin ka ka shiga annabi ya ce suna barin bayi ne a gaba guda biyu lokacin da ka shiga mayafi da kai da iyalinka sai su matsa lokacin da ka shiga bayan gida ko wanka ko biyan bukata sai su matsa amma kana sako kafanka daga wajen bayan gida ka fito tsinara to inuwansu dai haukanka kai kaɗai ma kenan sai wani ya tuɓe a tsaraicin tsiyarsa ba da mace ɗaya ba ya gayyato biyu ya gayyato uku ko sama da haka wai yana son ya keshire ni yayi mummunan fasadi wanda ahalu zina in sun shiga gidan muta ranar gobe kiyama kaurin su daban ne kamar ka ce a tara gungumin itace ne ana konawa sai a sa masa leda ko roba ƴan wutan ma da ake kona su sukan bar abin da suke yi munafikai ma su fir'auna ma sukan bar jin zafin wutan su su ce tab su waye suka ma Allah wani laifi ake jin wannan kaurin sai a ce dandaban tawagan mazinata ne aka shigo da su sai aka samu wani malami ne da zai karantar da ilimi wa ɗalibi shi ya lamunce wa kansa ya zama mai fasadi mai koyar da barna da lalata 'ya'yan mutane bayan wanda suka ɗauko ‘ya'yan nan suka kawo maka sun yadda da amincin wurin ne suka ce maka ga ‘yanmu a koya mata idan ana samu cikin malamai masu ilimi masu wayewa ko da na duniya ne suna ɗauke wannan shamakin da ɓata ‘ya'yan mutane wallahi waɗanda suke shugabantan muhallan da suke zaune ina nufin shugabannin makarantun in suka bari su ma laifin da waɗannan suke ɗaya suke da shi in an yi so goma kana da laifin mutum goma a rana wani mataki ka ɗauka don a daina yana da kyau a matakin farko kafin a ce wannan malami ne daidai a akan baligan 'ya'ya a san waye shi ilimi a duniyan da baka zuwa gaban malami ka buɗe littafi ko a ce maka an wane an wane rawahu wane sai ka karɓo shahada a angonku garinku wani malami ne limami da ya yarda cewa kai mutumin kirki ne ya rubuta shahada ta zikiya ya baka har yau in baka tafi jami'atul islamiyya wallahi ba sa karɓan ka sai ka karɓo shahada daga garinka kasan ku tukunna sun yarda kai mutumin kirki ne kai ba mutumin banza ba eh ga shaidan da suka bayar to har a gaban Allah haka abin yake su sai su karba bisa shaidan abin da aka bayar daga kasanka ko da ƙarya ka zo da shi amma akwai mutum da ya go from nowhere ba ya canja local government so goma ba ku sani ba yana da na can garin yana da na can jihan bai da wani takamaiman nan gari in ka tambaye shi ina ne kauyen su shi kansa kame kame bai maka sai a ɗauke shi sai a ɗauki ƴaƴa waɗanda aka kiyaye su shekara goma sha takwas ko ashirin ana ba su tarbiyya sai a ce yanzu shine malamin su da barazana da muzurai da kalmomin iya shege haka ya ɗauki ‘yar mutane ya mai da ita matan ɗaki a wajensa ya yi fasadin nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba wallahi ina jin tsoron irin ran da Allah zai waiwayi irin wannan wuri ko ya zama a gari ko ya zama a cikin makaranta ko uwa uba ƙasa da ɗaukan mataki wallahi al'umma ba za ta ji da daɗi ba kai uba kana nan kana tura kuɗin karatu a taimaki yarka ta haye ta samu abin da take nema na karatu wani yana nan yana kwanciya maka da ita don haka gaskiya kira a daidai wannan gaban gwamnati su ne a sama da shugabannin makarantun da suka san ana irin wannan fasadin su ɗauki mataki da wanda suke heading department department da faculty wallahi su sa ido barnan da ake yin ya wuce hankali banda yan kananan barna irin wanda zaka go yanzu kaga wasu courses da ake ganin suna da daraja a jami'o'in mu sai ka shiga ka nemi yaran mu a fa arewa jami'o'in nan suke a garin ku amma yaran ku yan gari su ta neman admission din su rasa sai ka goni ya tsallako jiha goma sha biyar daga can kuryan Najeriya sai ya taho sai ga an ɗauki kwas in cikin ruwan sanyi an bashi sai ka ga in ana maganar petrochemical engineering sai ka nemi yaran mu mutum goma a ciki ka rasa wallahi wani lokaci in ana taɓarawa a bitamin bi kaya ba yaran mu suna faɗuwa ba ne a bi a ƙasa akwai abin da ke faruwa da ba ma son mu faɗa lokaci bai yi ba manipulation din yayi yawa in aka fidda wani admission din aka ce maka a jiha ne irin Bauchi aka fitar da ita sai ka rasa ta aka yi aka ce wannan jihan ma an bari an samu irin wannan admission din wata makaranta wa lafiya ta fidda wani abu na wanda suka samu hayewa samun admission a wani course na wani karatu wallahi sai kai peji layi 20 din nan kaf baka ga sunan musulmi kwaya uku ba mutanen arewa kuma aka ce shugabannin sun lamunce wa ransu jin cewa wannan eh ba komai a sake shi yasa fa ake da kwata system fa a yankinku a zo a buɗe muku makarantar a garinku saboda naku ne su amfana wani irin ima wucewa ne za ku bari wasu wanda ba ku ba su wasu cika wurin ku in kun je wurin su ba za su ba ku ba ai rashin hankalin ya tabbata naku in ma ba su iya ba ku sa su dole in zai rifitin so goma ku takura shi sai ya iya ga jami'o'i irin maiduguri in ka shiga in ka gagara nan a ɗauke ka a mai da ka can in ka gagara nan a mai da kai can sai ka shekara tara kana burzawa daga ƙarshe dai sai ka gama da abin da zai karɓe ka wataƙila ba a sa ka inda ya dace ba ne amma mu ba mu da kishin haka kawai sai kaga in yara goma sun zo suna nema a kore su wanda suka samun kuma a bari wasu su lalata su kuma an san akwai mabarnatan nan a cikin malaman arabu da su Allah ya sauke ya ku ƴan uwa masu albarka lokaci ba zai bada dama mu karkare dukkan abin da ke rubuce cikin hudu ban bisa la'akari da cewa abin da ke ciki na da yawa a ƙarshe ina mai karanta mana hadisa da ta faru na abin da ya shafi Fatima binti Abdulmalik mata ga khalifa Ar-Rashid Umar bin Abdulaziz Umar bin Abdulaziz ya rayu wajen akalla shekara 100 bayan abin da ya shafi rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin wanda ya shimfida alkhairi alkhairi mai yawa abubuwan da yayi daga ciki wani lokaci matarsa wannan Fatima ta je ta shiga daki sai ta same shi a musallansa wurin sallah dan nafila haka yana zaune amma mamakin da ta ji sai ta ga kalan zawan da ya yi ya yi tagumi hagu da dama hawaye yana zuba a idon shi ta inda har ya jika gemunsa take tambaya wani abu ne ya faru sai ce wallahi tunani na yi ko yaya aka yi akwai ran da Allah tabaraka wa ta'ala zai mun wani tambayan da ban san ta inda zan amsa ba yace nayi tunani ne ina mai daga ido ina tuna al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina tuna jajayen cikinta da bakake wanda mulki na yake iya bin kansu yace daga cikin abin da na tuna a cikin jajaye da bakaken nan akwai talakan da yake jin matsanancin yunwa bai da yanda zai yi da talaucin da ke damunsa bai da yanda zai yi ya magance yunwan da ke tare da shi yace akwai maras lafiyan da ke bukatan agaji kuma bai da wani gatan da za su iya taimaka masa yace akwai mutumin da ke neman guzuri yayi iya karfinsa kuma bai dace da samu ba yace ina tuna akwai wanda an zalunce shi kuma bai da galihu bai da gata ba wanda ya tsaya masa yace ina kuma tuna akwai bakon da ya shigo yana bukatan taimakon mu amma sakon ba zai iso kunnan mu ba yace ina tuna a cikin al'umman manzon Allah jajayen nan da fararen nan akwai dattijon da ya girma yana bukatan a taimaka masa yace ina kuma tuna akwai waɗanda suka zama ma'abuta iyalai da yawa amma tattalin arzikin su dan kadan yace da dai sauran waɗanda kokolwa na ya tuna yake Fatima yace ina da tabbaci a cikin wannan garin da Allah ya hukunta ni nake shugabantan su wallahi ko na ki ko na so akwai ran da Allah ta'ala zai tsaida ni ya mun tambaya akan wayannan jinsin mutanen da na ambata na kuma tuna babu wanda zai iya beli na a gaba ga Allah in iya amsawa in ba shigowar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan lamari na ba yace to ina tsoron annabi ya tsaya yana kwadayin ya kare ni ni kuma ban riki dalilan da zan bawa annabi fact da zai iya kare ni a gaba ga Allah ba yace dan haka sai na tausaya wa kaina kika ga halin da nake ciki a yau na hada hannu biyu ina tagumi ina zubda hawayen nan wannan al'amarin na tuna alkhairin Umar bin Abdul Aziz ya kai ga manzon Allah na raye da ya bada labarin zai zo ya shimfida alheri a bayan ƙasa alkhairi da adalcinsa ya kai ga hatta dabbobi a jeji ba sa iya cin juna saboda nama ake bin su da shi hatta zaki a jeji ake zuwa a bashi abinci a dawo cikin gari dan haka ya daina farauta ba mutane ake magana ba dabbobi ma sun shaida amma yana irin wannan kukan ina ga wanda suke da shugabanci a hannunsu a yau abin tausayin wanda suka riga da suka samu Allah sarkin ga wanda bai samu ba kuma yake matsanancin kwaɗayi yake ganin zai iya sallama komai sai ya samu wannan mulkin kafin hankalinsa ya kwanta bai san da irin wannan rigiman ba ko kuma na jikinsa ba su gaya mishi ba a yau din nan aka tara kofar masallacin nan aka ce ko ni limamin ku ne yanzu in tsaya zan yi sallah in yi wata sallan da wani bai ce wayyo Allah sai an tuhume ni a gaba ga Allah kai da kake sauraro na a matsayinka na mai gida inda ce fanan da kai yau wani yayi wayyo Allah a ciki bayan zaka iya yin wanda ba a yi wayyo Allah ba Allah ba zai barka ba sai ya tambaya sai yayi aka yi wani ya ebo jaha wani ya ebo ƙasa yake wahalar da su kuma ya lamuncewa kansa jin cewa babu matsala a hakan in zarcewa ya yana neman ya zarce in bai samu bai yake ganin ko dubuno da aka ce saboda ya samu sai ya yi bai san waye Allah bane in ya san abin da Allah ya ɓoye na ukuba ba zai bar talakan da ke jin yunwa ya ci gaba da jin yunwa in ya san abin da wani talakan yake komawa gefe yake faɗawa Allah in yayi so ɗaya ba zai ya sake komawa ba ko da za ku ɗauko shi da ƙarfi ku ɗora shi wallahi sai ya sauka amma saboda ba su san wannan ba kuma na jikinsu ba sa gaya musu gaskiya shi yasa mutum yayi hudun ma yana neman takwas in yayi takwas din ma yana neman wata kujeran ta raka mata in bai samu ba yana ganin koda za a kashe mutum dubu shi ya samu ma ina ganin wannan babu wani matsala bai san waye mai mutum dubun da za a kashe ba Allah ne kuma an je gaba gare shi ko aljanna ne ko wuta iya abin da yake bayarwa kenan imma ila aljanna wa imma ila nar kawai ko kai aikin da za a ce an daga maka kafa ka shiga aljanna ne ko ka zo da katabaran aikin da laifi ne Allah ba zai barbawa ba a ƙarshe maganar sayyidina Umar nake cika ce wannan hudu ba da shi da yace ko shawari ne zaka yi a duniya kar ka da kowa ya zama amininka sai wanda ka fahimci cewa yana tsoron Allah a bayan idon mutane amma wanda zaka ga yana maka ai service kar ya zama abokin shawarinka balle ya zama makusancinka balle ya zama sakatarenka balle Allah ya sauke ta zama matanka to ka shiga uku wannan fanka ji maganar sayyidina Umar kenan in baka ji ba kuma wanda bai ji gari ba ya ji hoho Allah muke roƙo ya ƙara mana imani da ikhlasi Allah ya sa mu ji tsoron sa koda a bayan idon halittunsa Allah ya sa hakan ya zama mana haske duniya da lahira wa akhiru da'wana alhamdulillah qumu ila salatikum yarhamukumullah